أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da dawowa a takaitaccen hutu da muka je muna karatun wannan risala ta risalatun fi da'wati ila Allah ta'ala li fadilati Sheikh Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ghafara Allah lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin mun tsaya a safha ko shafi na 29 ko za mu tashi akan almarhalatul ula ko to muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya samu kikkiawan karko muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya malam ya koro bayani kan wato yin da'awa da uslubi wanda ya dace da bin matakai shi yasa Allah bai haramta giya lokaci guda ba saboda abu ne wanda sun saba da shi sai malam ya kawo almarahil to nan malam sai ka almarhala al'ula kun ga nan malam bai kawo ba aya ta cikin suratul nahl saboda dan su malamai suna ganin aya ta cikin suratul nahl ba mataki ne na mi na haramtar da giya ba bayanin ni'imomin da ya musu ne wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana wadansu malamai suka ce a'a tun daga nan ishara ce ga mai hankali don ya ce tattakhiduna minhu sakaran kuna riko daga shi wato ƴaƴan dabiyu da kuma inabi sakaran abin da yake mai mayi sai ce wa rizqan hasana da arziki mai kyau tunda bai ce sakaran hasanan ba dan nan zaka gane cewa tun da nan an kama hanya shi yasa akwai sabani tsakanin malamai su ce mataki uku su ce mataki hudu mun gane wannan malam yace to almarhalatul ula mataki na farko na haramtar da giya fi jawabi su'alihim da suka yi tambaya aka ba su amsa game da amsar tambayar su yas'alunaka suna tambayar ka anil khamri game da giya wal maisiri da caca al khamru summiya khamran li'annahu yukhamiru al aqla domin yana rufe hankali duk abin da yake rufe hankali ko inabi daga giya an tatsa shi ne daga dabino ko kuma wato inabi ko kuma ma ba shi bane ko burkututa da an kai da haci dan wani sai ce mai ga inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ba innamal burkutu haram kuma mai ga inda Allah ya ce ba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal burkutu haram a a duk abin da yake sa umma ya shiga ciki wal maisir da caca ko wace irin caca da wanda aka yi wancan zamani da wanga zamani don wani sai ce a to ai cacar da ake yi yanzu ai ba gani ta na yanzu ta ɗayan kati bai gani ta ba ban ga inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ba innamal modi haram wannan duk dubara ce to da suka yi tambaya Allah ya ce kulka ce fihi ma a cikin waɗannan abubuwa guda biyu alhamru wal maisir ithmun kabirun akwai zunubi mai girma a ƙira'a ta hamza da kisa'i ismun kathirun akwai zunubi mai yawa to waɗannan ƙira'o'in sai kasar da ake a taujihu bai da ƙira'at in ƙira'o'i sun ka zo ya ake taujihinsu akwai littattafai da aka yi daban-daban akwai taujihul ƙira'at al'ashir bil ƙura'an na kursi na mulki abdullu da ke kasar saudiya akwai kuma ƙala'idul fikir fi taujihil ƙira'at al'ashir an gane ko akwai littafin addurrul masun fi ulumil kitabil maknun na asaminul halabi da kuma albaharul muhit na abu hayyanu tauhidi da sauran littattafan da suka yi taujihul qira'at wanga na dan baka misali da to da an ka ce kabirun an hankalta ma zatin yin caca da zatin shi shan giya zunubi ne babbai daga cikin kaba'ir qira'a da tace kathirun saboda suna haifar da waɗansu zunubai in mutum ya sha giya zai yi ƙarya zai zagi mutane zai ci mutuncin mutane ko ba haka nan bane zai iya daukan mota a wannan zamanin da muke ciki ya buge wani ya kashe kanshi ya kashe wani kaga zuwa da ayyana da yawa cikin caca akwai tozartar da dukiya akwai sawan mutane su daina aiki su rinka jiran a taya a nemo a zaka a kada su canye dukiyar mutane akwai tozartar da dukiya da canye gidajen mutane da jarurrukan mutane ko kuwa ba mutum kaya ya sai suwa ya zo ya bi kada caca a canye kudin mutane sai ya je gidan kasu ya tozartar da kanshi ya tozartar da iyalinsa an gane ko sai Allah ya ce wa manafi'u linnas akwai amfani ga mutane ko ba haka nan ba Allah bai jahilci cewa ana dan samun wani dan dadi ba sai Allah ce to amma wa ismuhuma zunubin da suke tattare da shi akbaru shine an mafi girma min naf'ihima daga amfani da suke dauke da shi shi ko don an ce abu wahalar shi ta hidadin shewa ba mai so ne ko ba ka nan bane albaqara aya sai sun kasa 912 to ai bakara ku babu wata sura cikin Qur'ani da adda aya 900 kenan aya ta 200 da haka ba wai don littafin an bugo shi da saudiya ba shi ke nuna ba a samun kuskure an fahimta su saudiya ba wasu mai bane babu wanda amma asubi ko kuma bugu ne wajen taiba an kai kuskure malam ya ce lam ya ƙul allah bai ce ba manfa'atun kenan bai ce ba suna da amfani guda bai ce ba wa manfa'atun linnas bal qala manafi'u amfani liyashmala don ya haɗe kull liyashmala kull kullama ya kunu duk abinda zai kasancewa auyu tasawwaru koko abinda za a iya hankalta mishi an gane ko min manfa'atin na amfani fi zalika a cikin wannan wa anna kullu hadhihi almanafi' kuma a san cewa dukkan waɗannan amfanai am amfanoni da ake samu ta tasagaru za su yi ƙasa su yi karanci daga saghiruna fi janibil ismil kabir fihi a wato bangaren in an hankalta ma bangaren zunubi mai girma da a ciki wa hada malam yace wannan kashfun bayani ne an kuranye inji malaman zauri li haqiqatil khamri game da haqiqanin al'amarin giya wa kullu insanin kowani mutum ya tadabbaru ya tsaya yayi tsawon dubi ya hankalta fi amrihi a cikin al'amarin giya fa saufa to da sannu yu'athiru zai tasiri al-iqla'a anhu ya cirata ya cirkan shi ya tsami cikan shi daga al'amarin giya in ka tsaya ka fahimci illar da a cikinta daban-daban to kaga sai ka bari malam yace wa illam yakun muharraman alaihi duk da yake koda a wannan lokaci bai zama to an haramta mishi ba haithu alima saboda mutum ya san cewa anna ismuhu akbaru min naf'i zunubin yafi girma thumma inna fi hadha at-ta'bir sannan cikin wannan ta'biri bayani da Allah yake nan talmihan akwai jirwaye mai kamar wanka wato ishara an kace nuni ya ishi mai hankali ko kukan kuciya jawabi ne ga mai hankali bi tahrimihi akwai ishara zuwa ga haramcin shi fa inna min qa'idati shari'a yana daga cikin qa'idati shari'a anna ma tarajjahat madarratuhu dukkan abinda madarratuhu cutar shi tarajjahat tarrin jaya alaman fa'atihi akan amfaninsa kana haraman sai da manto haramun fatastashirun nufusu sai rayuka su ji shine istashara daga ash-shu'ur ne sai an ka ƙara alifun da sinun da ta'un bi annahu cewa ita giyan nan sai yuharramu za a haramta shi ko da ba a haramta shi yanzu ba karara fa idza jaa at-tahrim idan haramci yazo sadafa anfusan zai dace ne da rayuka musta'iddatan lidhalika wanda ta shirya ma wannan tunda tunda Allah ya ce ismuhuma akbaru min naf'ihima kina ana tahi ko ba haka nan bane an ka ce kuturu ya gama katon gyambo ce da can mun ka faru fasahula alaihi qabuluhu sai karɓar wannan hukuncin daga baya sai ya zo mishi da sauki ko ba ka nan bane don tun daga wani alama aka cewa wani al'amarin ha ba ga alamun al'amarin nan zai yi kyau ba ko tun harko an ga alamun abin nan zai yi kyau almarhalatu thaniya mataki ta biyu alman'u sai an ka hana min qurbani salati daga kusantar sallah fi hali sukri a cikin lokacin da mutum yayi mani in mutum yana cikin sallah ko ya san lokacin sallah ya kusa ko ko ya san in ya sha kafin ya wartsake lokacin sallah ya yi to sai an ka hana shi sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuɗin da kuka yi imani la taqrabu salata kada ku kusanci sallah wa antum sukara kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san da kuke faɗa suratul nisa ayat 42 dan wanda bai da hankali shari'a ba ta magana da shi ita kogiya tana tafiyar da hankali malam yace to hada wannan ala aqalli taqdirin akan karamcin abinda za a kaddara yashmalu istinabahu zai wato yashmaru ya shafi ijtinabahu a nisanci giya fi khamsati awqatin a lokuta guda biyar fil yawmi a cikin yini wal lailati da dare duk lokacin da sallar subahin ta yi kusa ya zan haram az-zuhur haka la'asar haka magriba haka isha'i haka sai dai mutum ya sha bayan isha'i ya kwanta kafin suwahiya ta wayi yawar tsaki malam yace to fa ta'dadun nufus sai rayuka su saba alal imtina'i minhu su hana kansu daga giya su kame fi ba'dil waqti a sashen lokuta li yashula alaiha dan ya sauki ga waɗannan rayuka alimtina'ul kulliyu kamewa ta gaba dai fi ma ba'du bayan haka ana yi kadan kadan kadan kadan kadan na fata an fahimta to almarhalatu thalitha malam yace mataki na uku alman'u minhu sai aka hana shan giya fi jami'il awqati a cikin dukkan lokuta wal ahwali da kuma kowane irin hali fi qaulihi ta'ala wajen fadar Allah subhanahu wata'ala fi suratul ma'ida a cikin suratul ma'ida wa hiya min akhir ma nazala tana daga cikin karshen surori ko kuma da ayoyin da sun kasafka na karshe malam yace inda Allah yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku da kuka yi imani innamal khamru haqiqa giya wal maisiru da caca wal ansabu da gumaka wal azlam da kibau na caca ko na, neman sa'a wanda ake cewa in an halba illa ta hito ba a yi na amta fito za a yi guda kuma babu komi guf guffal wanda babu komi cikin shi sai a ce sai an saki na fata afinci to duk waɗannan abubuwan rijisun kazamta ne yan an ce kazamta kazamta kala biyu ce akwai kazamta hissiya akwai ma'anawiyya don ka taɓa gumci ba a cewa sai ka sake arwalla nan ƙazamta ta aƙida ake nufi caca don ka taɓa abin caca ba a cewa ƙazamta ce sai ka sake arwalla ina fata mafinci ni haka don ka taɓa kibiya wadda ake halbawa ta irin waɗanda abu ba a cewa sai ka sake arwalla giya ce aka yi saɓani waɗansu daga cin malamai sun cewa giya kanta ba ta da tsarki za an ce rijisun waɗansu ka ce a nan rijisun wato annajasal ma'anawiyya ce sun ka ce hujjar su saboda abinda an kai giya da shi tahir ne to kiran giya ba ta zamantowa mi sai dai in giyar da najasa aka yi ta amma in dai abinda an kai ta da shi tahir ne ta da matsayin tahira na fatan fice wasu ka ce a ba tahira bace don Allah ya ce giya aljanna wa saqahum rabbuhum sharaban tahura kuma akwai bincike mai yawa kan giya ana iya shan giya in ji malaman zaure idza takhallalat in takku in takkununta in ji malaman zaure ta koma kamar kudu wancan abin wanda ke samu mai iya fita babi na alistihala ka koma cikin babi na alistihala istihala nan ba mustahila ake nufi babin da bai yiwa a'a abu yana wani abu sai ya koma wani abu bincike ne ana ta yin shi a cikin fiqh muna gane wannan ha giya asalin ta da ba ta sawon mayi an tatso abin inabi ko dabino asalin shi ana ishin shi kuma tsarkakakke na sai an kasa shi cikin abinci ne sai ya tsemanta da ya tsema in an sha zai ni zai sama yi sai aka bude shi iska ya buge shi sai wannan abin ya tafi ya halatta a sha illata tafi alhukumu ya duru ma a illatihi wujudan wa adama Allahi ɗalibai mu tashi zuwa bincike hau don ka a zoma da wata mas'ala ka zabura ka faɗi wani abu daga baya ka san wani ɗalibi ma da gangan shi ka wata tambaya don ka faɗa cikin rami sannan kuma shi shiga faskarinka to duka waɗannan abubuwa rijisun min amalin shaitan azamta ne daga ayyukin shaitan fashtani buhu ku nisance su la'allakum tuflihun dan saboda wato ku rabauta sai wasu ka ce to ai giya ba haram bace don an ce fashta ne buhu ku nisanta an ka ce ai bai Allah bai ce haramun bane sai an ka ce a a uslubi na rati an baka sani ba Allah ce fashta ne bur rijisa min al awthari ku nisanci kazamta na gumaka a shiga ko gumkin da ba shirka bane ba abu da an ce a nisance shi akbaru shay akbaru manhiyin an huwa shirk abu mafi girma wanda Allah hani akan shi shine shirka to sai ce fashta ne bur rijisa min al awthari kuma nan min bayaniya ce ba sashen gumaka ba yana da kyau mm hiyal ausan ake nufi don kaka ce sashen gumaka yana da kyau mun gane wannan inda ma yuridu shaitan ku sani abin da shaitan yake nufi ko yake so ko yake buri an yuke a baina kumul adawata ya sanya adawa tsakankaninku wal bagda'a da kyamar juna fil khamri a cikin al'amarin giya wal maisir da caca wa yasuddakum an zikrillah ya hana ku yin sal ambaton Allah wa anis salati kuma ya hana ku sallah fa hal antum muntahun shin ku za ku hadu an gane wannan ko a cikin wannan aya akwai bayanai sai mun yi hattara an ce an zikirin lahi kuma wa anis sala ita ma sallah ayi ambaton Allah ce to me yasa an kaka an ce an zikirin lahi wa anis sala saboda shi ambaton Allah akwai wanda bai da lokaci an gane ko alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ita ko sallah tana da lokaci inna salata kanat alal mu'minina kitaban makuta to sai an ka kebance ta saboda don a bani muhimmancin ta mun ji wannan da ke ko da kaka ce kuskure na koko akwai abin da bai da muhimmanci cikin qur'ani abu na biyu da wannan ne malamai masu tattaunawa kan sha'anin kwallo kun san kwallo akwai fatawa biyu na malamai waɗansu sun ce kwallo muharramul lidatihi ne wasu kuma sun ce muharramun li tsari'in tsari'in karshe da alhamza ne kamar abin da tsara a yi gitto me ya bambanci tsakanin muharramun li zatihi da muharramun li tsari'in abu ne mai muhimmanci ko kare da akuya liman na gari gaba ɗai ba na garin nan ba misali na zamba suwa kawai ne ce sai limami na gari gaba ɗaya ya jawo kare ya ce bismillahi sai ya yanka ana ci ya wace bismillahi kuma liman na hawa domin muharramun lidatihi akuya sai ta mutu za a ci don mi muharramun litari'in to waɗansu malamai suka ce ita kullum muharramun lizatihi ne kwata-kwata babu wani hali wanda za ta halitta ba wasu sharuɗa babu wani ƙaidi waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ita muharramun ne litari'in to yanzu waɗanda suka ce muharramun lizatihi su babu zance ma a tattauna da su waɗanda suka ce muharramun litari'in su ne za a tattaunawa da su suka ce in za a kiyaye lokutan sallah in za a za a sa sutura wadda ba za ta bayyana al'aura ba ko ba haka ba a liƙe ka tattaru domin ya zo alfahidu aura cikin hadisi ka tattara kuma tana bayyana yan ana kwallo a dai sa kaya a sutura jiki a kiyaye dokokin shari'a to ta halatta mun ji wannan su akan fata su fata ba to shine sai aka ce musu muƙaddarta mun tai akan ra'ayinku inna ma yuridu shaytanu an yuqi bainakum al-adawata wal baghda'a fil khamri wal maisir illa da tasa daga cikin illolin da suka sa aka haramta giya akwai adawa tsakanin musulmi da kyamar juna kwallo tana sa wannan kuma ta da yan real madrid da yan barcelona eh yanzu har tsafiyo suke yi saboda tim din su ko ekiptin su ta ci akwai wannan ko babu in ana kwallo ba a liƙe biro na ƙasa sai a daina aiki kwata-kwata mutum ya liƙe biro kawai bai aiki saboda kallon kwallo da shi ayyukan ƙasa su tsaya wani ma sai ya ba ma ƙasar ba sai ya bar ƙasar ya je saboda a yi ta gaba gari shi akwai matsala ko babu sannan kuma tana sa ka so kafiri ka ƙaunaci kafiri arni arni wanda ba musulmi sai ka ƙaunace shi saboda ɗan kwallo ne ko ba ka dan bari kuma ka kyamace ɗan ƙwanka musulmi saboda bai son shi sannan kuma a canza sunaye a samun mutum abdullahi ashraful asma kuma karan bane ko sunayen annabawa ibrahim da isma'ila ko sunan manzo Allah sallallahu muhammad ko sunayen sahabbai amma in ka tabi da abdullahi baka samu in ka tabi da ibrahim baka samu amma in ka ce bai kam ne ka bida to yanzu ana gura ma bai kam sunan shi da abdullahi ya tashi daga abdullahi ya koma bai kam ko ibrahim ya koma ronaldo ko messi kaga akwai matsala cikin wannan to irin waɗanda abubuwa ana kwallo ana iya tsayawa a yi sallah masu kallon ta in lokacin sallah suna taya su yi sallah to kaga idan mun ci a halatta ta haka akwai matsala Allah ya kyauta eh duk caca dai duk caca haramun ci illa kwallo mallan Allah illa ta kwallo Allah ɗai san iyakarta duk wanda yake tunanin ya kawo ya halatta kwallo a ƙasashenmu ya kamu da matsala saboda su can abin da yasa suke ta yin shampiyona shampiyona kun san turai akwai masana akwai zamana gari banza masana suna can cikin university da kamfuna suna kere-kere suna bincike to kattan kaddara waɗanda ba su da aiki in an bar su banna za su yi sai an ka kirkiri musu shampiyona kullum a sa su cikin teran su ta kuwa kai yanzu mai kera jirgin sama da mai kera mota da mai kera kwamfuta zuwa shi kallon kwallo to mu ko sai a ce a'a har da ma wasu waɗanda suke ɗaliban ilimi da mallamai da ma'aikatan gwamnati da kowa manya a zo a yi zama a kallon kwallo su tambaɗaɗɗin suna kallon kwallo mu kuma da mu da manyan da masu kula da addini kuma mu zo mu yi kallon kwallo subhanallah Allah ya muna mai kyau malam yace fanta has sahaba sahabbai sai sun ka kame an zalika daga wannan bi kulli yusrin cikin sauki da ko wato cikin sauki kwarai wai suhulatin da kuma sauki dai suhula ba'da tilka tamhidat bayan waɗannan matakai shimfidodi kenan li tahribihi waɗanda matakan da Allah bi na haramtar da giya fa subhana tsarki ya tabbata ga Allah alhakim wanda yake gwani arrahim wanda yake mai jin kai kaga sai Allah da yake ya fi kowa sanin dan adam kuma ya fi kowa tausayi ga rayuka inda an ce an haramta ta lokaci guda lamari ya baci shi yasa wani malami aka zo aka tambaye shi mutum na yana shan giya sai ta zan cikin jikin shi sai zaman to yanzu in bai sha ta ba ya kai matakin da mutuwa zai don za ka rukar lahu kaka za a yi ita ko haramunta in mallan ya ce a shagiya kaga ya ce a shagiya haram ke in mallan ya ce ka a shawa ya kashe mutum mallan ya ce ku tahi ku ba shi daidai yadda zai sha shi rayu kuma ni ban cewa haram ban cewa halatta ko bar shi sai an zo gaban Allah Allah shi san wanda zai yi ni babu ruwa na saboda ana kullum in baka san fiqhu ba da qawaidul fiqhiyya da usulul fiqh akwai abin da nassi bai yi bayanin shi ba dole sai an shiga cikin nassoshi to sai a jeho maka irin wannan matsala duk wani dalibi mai takama da ilimi haka na aka hada mai matsala yasa in ka ga fatawa ta zo da shubha barta akwai matsalolin da wallahi sun yi karhin mallabi guda sai an tara malamai na duniya yasa mu nan yanzu kaga mutun ya bude hilin fatawa gidan rediyo ba a rubuto ba a ce kai tsaye a yi kuma a ce kullum an kai sai an ba da amsa abin akwai matsala ya kamata a rubuto su ka yi nazari in kuma kai tsaye na ka ce to ba kowace zama yi ba su a kai tsaye ba in wata ta zo da ba kai tsaye ba za mu yi bincike kanta don na ka yadda kanka in ba haka ba kullum a yi ta bugowa yanzu na suna kaɗa ka cikin rami wallahi saboda mutane ilimin su ba ɗaya ba ne matakin su na ilimi ba ɗaya ba ne allah ya kyauta malam ya ce wa baya at saqifun kabila ta ake kira saqif ta yi mubaya'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bi sharti da sharadin Allah sadaqata alaiha sun kace su ba su ba su ba da zakka ba wala jihad kuma ba su zuwa wajen jihadi yace fa qabila minhum sai manzo sallallahu alaihi eh an yarda wa qala yace sai yatasaddaquna da sannu za su yin sadaqa za su ba da zakka wa yujahiduna kuma za su yi jihadi abu dawud ya rawaito in ka ganin ba wani kadiba abu dawud ya rawaito wannan hadisi kitabul kharaj wal imarati wal fai babu ma jaa fi khabar ta'if ta'if wani gari ne da yake makka a saudiya tunda muhimmanci an ce kasar makka ana nufin saudiya a yankin mu ko amma muka ce saudiya da kasar saudiya ake nufi ta'if wani gari ne tsakanin sa kilomita 130 da wani abu ne tsakanin shi da makka kuma yanayin su yanayin turai ne makka sai a yi wata yallaga shekara su ɗaya da arwa ko su kana zuwa ƙa'if sai ka iske hadari an yi ruwa kuma an jima an yi ruwa yanayin turai sai abin baka mamaki mun bar garin makka ana rana ga mu cikin sahara muna zuwa ƙa'if ga ruwa sun sabka kuma ga gari lumshi suna noma hikimata Allah subhanahu wataala can ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yana da'awa suka jefe shi lokacin ƙa'if har ya dawo yana sallah aljannu suka ji da'awarsa suka je suka fada ya da da'awa bai da labarin haka sai da Allah ya sanar da shi shi yasa wani sai ya amfana da abin da ka faɗi da awa ya je ya da addinin musulunci kai baka ma sani ba wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallu ila qawmihim mundhirin tasirin na Allah ne malam yace to khabaru ta'if hadisi in kana son ka ganshi sai kai koma cikin Abu Dawuda rakami masu tahqiqin littafin su sun kai wannan ba shi malam ba hadisi na 325 aga an huta kuma kaga abinda malaman hadisi suka ce akan wannan asar din yace rawahu Abu Dawud an gane wannan ko kuma ina ganin ba malam ya kawo wannan ba su suka kawo shi saboda sun sa alama wa zalika malam yace don abin da yasa manzo yayi haka sallallahu alaihi wasallam li anna al imana domin shi imani idza dakhala fil qalbi idan ya shiga cikin zuciya istalzama zai lazimci qiyamul mu'mini mu'mini ya tsayu bi jami'i shara'il islam ga dukkan shari'o'in musulunci wa kullama kana al imanu aqwa duk lokacin da imani yayi karfi kana qiyamuhu sai ya kasance tsayuwar shi bai wajibatul iman da abubuwan da imani ya wajabta wa mukammilatihi da abinda zai cika shi a tammu shi a mafi cika shi yasa waɗansu abubuwa ko shedan shina da irin wagga takanik Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ya kuma kun ka imani kakku bi sai a ce hanyoyin shedan to ba kuskure bane wannan fassara amma tana da saura khutuwat jam'i na khutwa khutwa shine taki zambiya to abinda ake takawa yau da gobe da nan ne ake yin hanya mun ji wannan da kyau to idan shaidan ya zo ce ma taho in kai ka jahannama ba ka zuwa ko ba ka nan bari amma sai ya ce maka mustahabbin nan ba wajibi na ba bar shi ba kada matsa makanka ana nan ana nan ce maka akwai harama akwai makaruhi kai malamai sun ce makaruhi na aikata abinka ana nan ana nan sai ce maka farin lolin nan yawa gare su rage kana rage farin loli haramun sai ce ai an ce akwai kofar tuba abinda ana iya tuba shira rage maka cayi na fata furce ni to an ce an buɗe kofar tuba wa ya gaya ma kana ƙara sabon baka mutu ba mutum nawa mutu ɗakin karuwa mutum nawa mutu yana shan giya ka gani to haka ake yi sai ya kai ga inda baka so to haka ne mugga suke yi idan an ka fahimci kana da'awa kana akan gaskiya ɗan akwai wani da ke son mai mulki ko mai kudi da yake so ya kada ka cikin rami kike nan sai ya jawo ka a rinka yi maka kyauta ana yi banka ana cewa duk garin ga ba wai hudun gaskiya sai kai to ya hattara kana nan kana nan kana mallami sai a rinka baka 'yan kuɗi a sai maka mota ko a sai ma gida duk da waɗanda abubuwa a samu ka samu ɗan jari a sama ac to wani lokacin sai a buɗa ma shago nan sai ka bar da'awa wani lokacin kuma sai ka sha ac ka sha ac sai a ce za a yanke waɗannan abubuwa da garin rogo ka karya da shi ka ta zuwa da'awa sai ka ja garin rogo ka abka mai ruwa ya ƙaba cikin ciki sai ka ta kai ta huta yanzu ko ka saba da jin daɗi shi yasa yanzu wata teknik da turawa suka kirkiro game da rusa da'awa sai a zo a ce ong tana yiwuwa ta kasashen larabawa ce amma kuma sun yi tasiri cikinta ko ko ong ce tasu su kafirai amma sai suka ɗauki waɗansu musulmi waɗanda za a iya yarda da su sai a ce za a buɗe aiki na kasa a wata ƙasa daga cikin ƙasashen afirka ina tunawa ban sani ba wannan muhattakin da aka shirya ko an fara aikin da kyakkyawan niyya daga bayan lalaci sai aka zo aka ce to duk limamin da ke ba da sallah za a yi mai biya kun san mu afirka ga wannan babu shi ko ba ka nan bari da jin haka sai an kai wuce sai ka ji an ce matasa da sauran dai mutane waɗanda ba su da niyya mai kyau ai bai iya fatiha ba limamman imamin da ya shekara talatin yana ba da sallah sai a ce bai iya fatiha ba sai a hidda shi tunda an ji zancen biya ai ba wani sai ya cire ya sa kanin shi tunda masallacin shi gina shi ko ya sa wani shi ko ya sa dan gidansu ko ya sa dan yankin su tunda biya attahi sai da an ka kara da kiritiman kaf sai an ka ce to abinda an yi nazari biyan nan babu shi waɗancan masu yi na Allah har sun rigai an nisantar da su yi kenan sai alamar ya rubu shi to haka suke yi sai a zuwa ɗauko masu da'awa a yi rikiritan makarantu ina fata ana fahimta ta sai a yi muku biya ma da farko wani lokacin sai an yi biya na shekara ɗaya ko shekara biyu a fara ba da jika ɗari uku uku mutumin da kuɗin laraba da kyan aka samu ɗari biyar a hada dai a sai garin rogo fakacar tarwa da tota da kyanna mallan gayi kudin omo da na bashi malam ya ce da na sabini sai dai ce an ba da kudin zakka lokaci wani lokaci da aka dan biya sai a fara bibiya jikka 300 ga wata mallan na da mata guda ya fara ɗaukar jikka 300 daga nan in ya ɗan gyaggyara ɗan ɗakin shi dama da ya ga wata zaura ya kasa mai riba jikka 100 na ko 150 sai ya kai shi ƙara mata ta biyu ana na ana taya mallan ya ƙara ta uku ana na ana taya mallan ya ƙara ta hudu sai sun tabbatar da yanzu komi ya yi kyau mata hudu sai a ce an yanke salar dan nan sai ka ji an ce mallan ya yi wajen ya bar ƙasa dogaran mai da'awa game da salar shi kadai akwai hatsari dogaran malami game da wata gwamnati ko ga wani mai kuɗi shi kadai akwai hatsari ka nemi kasuwar ka ko da daɓoye na ko ba kai ba ana yi maka Allah ya taimake mu tawo mu je gaba abu na shidda an ya kuna da'iya an ya kuna da'i mai kira ya kasance aliman masani ne bi shari'atin lahi game da shari'a Allah allati ya du'u ilaiha da kira zuwa gare ta wa aliman bi ahwali man yad'uhum kuma ya san halin mutane da yake kiran su annafsiya halin su wato na rayuwa dabi'ar su ta rayuwa wal ilmiya da kuma dabi'ar su ta ilimi wal amaliya da kuma dabi'ar su ta aiki ba ka zuwa da sahe an tabka ruwa ana son tahiya wajen shirka ka ce jama'a ku tsaya yi muku wa'azi kuma gaskiya ba kenan sai ka san halin mutanen ƙauye musu wa'azi an yi ruwa da sahi da su ta wajen shirka kai da kanka kasan yaki na ka ɗauku sai ka kalli halin mutane shi sa Allah cewa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi fi bainahum ya san yarensu kuma sannan kuma shi cikinsu ya tashi ba abinda za a ɓoye mai na fata ana fahimta ta wanga misali guda na ba su kuma suna da yawa aliman bi shari'atin lahi ya san shari'a Allah liyad'uwa ila Allah domin ya kira zuwa ga Allah ala basiratan akan basira wa burhanin da hujja hatta la yudilla habba zai batar ba au yudall ko a batar da shi don wani lokaci in kattai wani wuri ka hwada cikin wata shi ba to kai ma batar da kai za a yi wal yakuna dakhilan fi qawlihi dan ya shiga karkashin fadar Allah subhanahu wataala ta'ala madaukakin sarki qul hadihi sabili ad'u ila Allah kace wannan hanya ta ce ina kira zuwa ga Allah ala basira akan basira ana wa manittaba'ani ni da wanda ya bi duk akan haka muke suratu yusuf aya ta 108 wal yastati'a dan kuma mai da'awa ya samu iko an yudafi'a an da'watihi ya tun yayi kariya ga da'awar shi wa yaqna'a ya gamsar da khasmahu wanda suke jayayya da shi kasancewa kai kayi imani da abu ba shi ke nuna cewa wani ya yi imani da shi sai ka san ta hanyar da za ka bi ka sa ya gane gaskiya yi imani wa kan min da'in so da yawa za ka samu mai da'awa ka ana jahilan jahili ne ma'ana ya jahilci ko dai ilimin shi bai girku ko dama ma ba masani bane ya sa riga da'awa ce don saboda wata biyan bukata fa hasala sai ya abku ya tabbata min almadarrati na cuta alaihi akan shi wa alama yad'u ilaihi da kuma abin da ke kira zuwa gare shi shay'un kabirun abu mai girma li'annahu domin shi yuhzamu za a rinjaye shi amamal batili gaban ƙarya liqillati ma ma'ahu min ilmi saboda karancin abin da yake tare da shi bil min ilmi na ilmi bil haqqi da gaskiya ilimin shi game da gaskiya yayi karamci shi yasa komi za a tattauna to ka bari wanda ya san abin nan a tattauna da shi yan shi'a abinda suke koya maɗalibansu ilmul mantik da ilmul falsafa da ilmul jadli da ilmul munazara da kuma tatabbu'u shubuhat ka kawo aya da hadisi su sun sai an koya musu da aka juya ba kai ma sai ka kwari kaka iya juyar da su to shi yasa in ka san baka kware ba kakkai amfani da cewa kai ahli sunna ne ka san gaskiya wannan bai isa kana da magoya baya kakka jama addini matsala bare wanda ya iya ai da shi kakka ce a'a ni na abbabba kasancewa ka babba ba na ba ta nan take ba in an kai surmuku ana iya isa da kai a tuluci bari in akwai wanda ya san abin matashi a buga da shi shasa duk abin da za a yi mu kula da wanda zai iya hidda kitse a cikin wuta bas an tahona za a magana da turanci baka iya turanci ba to muna da waɗanda sun ka iya turanci sai mu haɗa ku da su magana ta ƙari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wasu sahabbai su je su kori yaren Yahudawa ko da shi bai iya ba akwai waɗanda sun ka iya magana ta ƙari amma in ba mu finci hakan ba za a samu matsala kuma in baka iya ilimin usulul fiqh ba da kyau to ka kyawu waɗannan mutane za su yi wasa da hankalinka duk nassin da ka kawo akwai da za su yi suna ba haka nan bane ko baka yarda bane to waɗanda an magoya bayan ka sai su ga an rinjaye ka kaga daga nan wani sai a samu shubha mun ji wannan da kyau akwai wani littafi sunansa as'ilatun qadat shabab shia ila al-haq ayi taswirin shi a ba masu da'awa tambaya 200 ne da 70 ko da 5 ko 300 ne da wani amanta ina ganin 270 da wani abu qadat shabab shia ila al-haq qadat tambayoyi na ko kuma da an kai masu bai da amsar da zai ba su ba shi da abin shi'a ba a wani na zamani to ko shi an kai ma wannan tambayoyi bai da amsar da zai ba su sai ka rike su da kun haɗu ɗan shi'a sai ka je ha na fatan finci daga cikin tambayoyin da a ciki yan shi'a sun ce sayid na umar ba musulmi bane ko haka nan bane da abubakar da Uthman da sauran sahabbai to tarihi ya tabbatas aliyu ya ba da yashi ummu kulthum aure ga sayyidina Umar ibn al-Khattab littattafan sunna sun tabbatar da haka na shi'a ma sun tabbatar da haka sai a kawo sai a cikin cikin biyu zaɓi guda ko dai sayyidina Aliyu ya san Umar kafiri ne ya ɗauki ɗashi ya ba da ɗashi ga kafiri gaga kenan da kuka ce ma'asumi ne ba ma'asumi ba ko kuma kai rasa sayyidina Umar musulmi na zaɓi guda to haka aka yi da su tambaya 200 da wani abu ne ko 300 na dai manta adadin su rike su ku sa a nemo shi ko a sauke cikin intanet a yi taswiri a ba malamai su riki muna da suna da makamai muna da makamai kan mu zauna muna nan dudurum sai an zo da an wara su ka daka cikin matsala ko ma cikin sayyid bukhari an ce kaza to ma cikin sayyid bukhari an ce kaza kamar dai su sayyid bukhari imani sun kai shi ko sun kai da shi Allah ya sauka to mu je gaba malam yace walihadha dan wannan ne la yajuzu bai halatta ba tamkinu tamkinu misli haula iljuhal a ba da dama ga irin waɗannan jahilai minar da'awata su yi da'awa kama la ya juzu kamar yadda bai halatta ba tamkinu biyan a ba da dama ga yara kankana minar jihadi su yi jihadi saboda karancin ilimin ka shi yasa a saudiya zan can ka yi da'awa babu dalili ba a baka izini ba kama ka za a yi to nan kun ba mu ce a kama katun da tsarin namu ba ɗaya ba ne sai dai ba za mu yi shiru ba mu yi ƙoƙari mu nemi dalilan da suke nuna abu kaza ba gaskiya ba mun fahimci wannan tun da mu an kamo na layi site su ma yanzu suna suna fama da irin sharrin da turawa suke yi musu ko wacce ƙasa tana da kowane yanki na dashi irin matsaloli mun fahimci wannan da kyau in kana da ilimi kuma mutum yana sauran ka ce mai wane baka kai ba tsaya har kai karatu kai mai nasiha nan ma ka yi ƙoƙari ko ba ka nan ba ne baji ba eh shi ne kai mai nasiha ka yi yana ka kokari in ya jiya to in bai jiya ba kuma shi kenan na ba ta an fahimce ni wane ka koma makaranta ko a shirya daura ko a shirya daura kan ilimi kaza a koya ma mutane waɗanda allah ba ilimi suna da dama su yi a wayar ma mutane kai su san abin da ake ciki shi ne aikin da kamata mu ba muhimmanci kwarai da gaske aliman bi ahwali man yad'uhum kuma ya san halin waɗanda yake kiransu annafsiya kina ahwalin nafsiya halaye na rayukansu ma'ana ɗabi'ar rayuwa wal ilmiya da ta ilimi wal amaliya da kuma ta aiki wani mutum yana da saurin hushi ɗabi'a ce kuma sai ka isi kowace ƙabila tana da zata al'ada ko wani yanki yana da zashi al'ada ko ba ka nan bane sannan kuma halittun mutane wani lokaci su ma suna da tasu al'ada galibin mutumin da yake wato karami mai karamin jiki gajere saurin hushi gare shi duk abin da an kai sai shigar don shi da karamin jiki da an kare na shi shi ya sanar da nasu kamarin mutane al'ada ce ta dogon mutum sai ya zama tobai sun fitina al'ada ce ta mutum mai jiki bai sun fitina shi yasa za ka ga mahiyancin waɗanda adda ƙarfi masu girman jiki ba su son fitina amma ɗan ƙarami ɗan kirkeci kullum bala'i na hikan kwale a kan kamar ‘yan an tada bala'in ga hita zai shi yasa malam bahaushe ya ce dogo hankalinka a ƙwabiri kenan hankalin shi tana ka karuwa ba hankalin ka karuwa kwarin na ga karuwa sannan kuma laraba sun ka ce alkasiru fitna gajeren mutum fitina ne duk mahiyancin fitintunin duniya gajejerun mutane ga haddasa su wattawilu ahmaq shi ko in kaga mutum ya cika tsawo to sai ka iske shi wawa galibi kuna fahimta ta to ka sai irin waɗannan ɗabi'u italar da ya zamanin ga kun san ɗan gajeri na ku amma fitinar da ya jama duniya tana da yawa muna jin wannan sannan al'ada ce ta ɗan ƙaramin mutum ɗan kyarkeci wanda bai taka kara ya karya ba kiraza ya fi sorin biɗaɗɗen mace al'ada ce ta babban mutum mai jiki ya fi so ya ƙaramin mace da wuya haka mutum dubu shina son mace babba irin shi da wuya haka mutum dan gajere yana neman irin shi sai wanda ta luka hiso biyar sai ka karanci halayen mutane ana fahimta ta wani in ka bashi girma duk abin da ka ga mai shina karba sai ka bashi girman a saman lahiya amma kakka yarda ka yi abin da musulunci bai da shi ba ba mutum girma musulunci ya da kama kowa matsayin shi an gane ko da kyau to kenan sanin ɗabi'an mutum za ku ga duk yadda an kace muku mutum bai saurara ba kowa akwai wanda ke saurara ba saboda su sun san matattakala shi mahaukaci kun san mahaukaci bai da hankali in kana mai alheri in ka zo ka iske shi na wani abu kacewa da bari abin nan yana cewa na bari dan kwaya wanda ga shan kwaya dan sholi ko shan buga daga ko na abu in kana mai alheri shi na tsaka hwada in ka toka cewa ne kai da kanka da Allah yana son ka bar abin nan sai ce grand prime wallahi tun da kai na nabar tahiya da mutane ilimi ce shi yasa za ku ga wani ya armin mace ta kai talatin duk ya sake su amma akwai guda wadda suna nan tare sai a ce sihiri ce shi na ta yi ba wani sihiri gane shi na ta yi bai son a taba shi sai tabbar shi lahiya in ya toce in ta ce in ya ce a ta ce a shi kina ya ta ta haka sai ta zama da shi lahiya amma ka ce in ta ce a a babu gidan da za zama lahiya irin haka duk mace da ta gane kilan mijinta ta huta yasa in ka gane mutane to kowa kana iya a dora shi inda za a amfanuwa da shi amma in baka gane wannan ba sai ka je ka tafi afka cikin matsala ina fata an fahimci ni eh Allah ya taimake mu malam yace li yasta'idda lahum don ya shirya musu wa yasluka fi da'awatihim ya shiga cikin da'awa ma'ana tsarin da zai bi na da'awa ma yaliqu bi ahwalihim abin da ya dace da halin su wali hada malam yace saboda wannan ne lamma ba asan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'adhan ila al-yaman lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'ad zuwa ga kasar yaman qala lahu yace innaka kai tabbat satati qauman zaka zo mu dinsu mutane qauman ahli kitabin ma abu littafi tattaunawa da mai ilimi daban tattaunawa da jahili daban fa akhbarahu bi hali man ba'athahu ilaihim sai ya bashi labarin wanda ya tura shi zuwa gare su min ajli al-gharadaini as-sabiqaini saboda al-gharadaini wato buri as-sabiqaini da sun ka gabata kenan aliman bi shari'ati Allah aliman bi ahwali man yad'u fa inna ad-da'iya domin shi ad-da'i mai kira kenan mai da'awa idza da'ahum idan ya kira su wa huwa la ya'rifu halahum bai san halin su ba qad yan'akisu alaihi hadafuhu hadafin shi sai ya juye mishi shine yan'akisu wa qad yabda'u bi ghairi almuhim tana yiwa ya fara ba da abinda shine muhimmi muhimmanci ba ka zo ka iske mutane misali ga abin da ya kamata kai magana kan shi sai ka je ka dauki wani abu tunda baka san matsalar da ake ciki ba aw bi ghairi alahammi ko ya fara da abin da ba shine mafi muhimmanci ba wa yatruku ma huwa aula minhu ya bar abin da shine mafi dacewa abu na bakwai an yakuna da'i an yakuna da'i ala janibin kabirin min ad-dini ya zaman to yana da sashe bangare na addini yana da kokari kwarai da gaske wal akhlaqi da dabi'o'i na gari li yakuna qudwatan salihah dan ya zaman to abin koyi na gari fil ilmi a cikin ilimi wal amali da aiki fa yaqumu sai ya tsayu bima ya'muru bihi da abin da shi ya umurni da shi min ta'atin na aikin ta'a aw fadilatin ko abu na falala na fifiko wa yabta'idu ya nisanta amma yanha anhu daga abin da yace yake hani a kansa min ma'siyatin na sabo aw radilatin ko na kaskanci falaysa min ad-dini bai daga cikin addini an ya'muru bi shay'in ya umurci mutane da wani abu wala ya atihi shi bai aikata shi ba ce kuma sai kai baka hikuwa amma kai iya gurgudu a san kai ma ka kamanta wa an yanha an shay'in wa an yanha an shay'in ya hana wani abu thumma yaqau fi kuma ya afka cikin shi kuma wannan ba yana nuna shi ma'asumi bane a'a ta kuskure yana yiwa ya fada amma dai ba mai da shi shine abin da yake yau da gobe ina fata an fahimce ni qala ta'ala Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani lima taquluna ma la taf'alun dan me kuke fadar abin da ba ku aikatawa kabura yayi girma makatan wajen kyama a wajen Allah inda Allah a wajen Allah an taqulu ma la taf'alun ku fadi abin da ba ku aikatawa ina fata an fince ni mu yi dan raskwana kadan kan mu tai gaba a tsaya can inda safha ta 33 farkonta da yace innaka sati qauman ahla kitabin kadiba ansa number 1 safha ta 33 an kasa rawahu al-bukhari kitabu zaka babu akhdhi sadaqa min al-aghniya raqami na 1996 wa muslim imam muslim kitabul iman babu du'a ila shahadatayn wa shara'il islam raqamin hadisi na 19 wa fi sahihaini mun ci gaba da karatu safha ta 34 yazo a cikin sahihaini sahih bukhari da muslim wa gairihi ma da waninsu an usama bin zaid daga usama dan zaid radiyallahu anhu ma Allah ya kadda gare shi da babansa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuja'u bir rajul yawm al qiyama za a zo da mutum ranar tashin alkiyama fa yulqa fin nari a jefa shi cikin wuta fatandaliqa aqtabuhu aqtab wato hanjin shi kayan ciki fatandaliq sai su zubike ya'ani am'a'uhu yace abinda ake rufi nan wato in an ce alƙataba wani lokaci ana nufin sirdi ya ce ya ani am'a'ahu ana nufin hanjinsa fin nari a cikin wuta fa ya duru sai ya juya biha da ita kama ya duru himaru kama yadda wato jaki yake kewa yawa bi rahahu da raha wato abinda ake kira iccen dutsen nika kun san a da da babu mashin wasu duwatsu ne ake ɗauka sai a aza dutsi guda a kawo abin niƙa a aza to sai jaki yana kewayawa ko wata dabba sai abin yana niƙuwa na fata ana fince ni to shi ake cewa raha wannan dutsin na niƙa an gane ko ya ce to fa yajtami wa ahlun nar sai mutane yan wuta su taro alaihi akan shi fa yaqulu su ce ai fulan kai wani ma sha'anuka mi ashaninka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf ashe baka kasance ba kana umurtar mu da abu mai kyau wa tanhana anil munkar kana hanin mu da abin da yake mummuna qala yace kuntu amurukum na kasance ina umurtaku bil ma'rufi da abu mai kyau wala atihi ni kuma banyi wa anhaakum anil munkar ina hana ku da abun da yake mummuna wa atihi ina zumi shi number 1 sai ka diba kasa rawahu al-bukhari kitabu bad'il khalqi babu sifatin nar hadisi rakami na 3267 wa muslim da imam muslim kitabu zuhud war raqa'iq babi uqubat man ya'muru bil ma'ruf wala wato wala yaf'aluhu rakam hadisi na 2989 at-tawthiq al-ilmi yace to wa kama anna mukhalafatahu kamar yadda saba wadda mai da'awa yake yi lima amara bihi game da abin da ya umurni da shi wa wuqu'ihi da abkuwarsa wa wuqu'ahu da abkuwar da yake yi ya abka fi ma naha anhu ga abin da ya hana mukhalafatun lid-dini abu ne wanda ya saba ma addini fa hiya mukhalafatun lil-aqli kuma ya saba ma hankali aidan kuma qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace atamuruna nasa bil birr shin kuna umurtan mutane da abu nagari watan sauna anfusakum sai ku manta da kawunan kuma ana ku bar kawunan ku wa antum tatluna alkitab kuma kuna karanta littafi afala taqilun shin ba ku hankalta abinda kuke yi bai dace da hankali ba wa zalika domin wannan anna da'awatahu ila shay'i kiran da yake yi zuwa ga wani abu imma an takuna an iqtina'in tana yiwa yayi ne dan ya gamsu da abin shine iqtina' da ainun in kuma an ce iqtina'in da alhamza ka rike abu a matsayin wato kaya da kan rike na arziki iktina'i da alhamza yana nufin tsururi in ji malaman zauri an gane ko kayi tsururin abu ka rike shi saboda wata rana in ma baka da wani abu ka sayar ka rika abin gina shi rikon abu a matsayin dukiya ya ce to in ma an ta kuna an iktina'in da ainihin ne nan gamsuwa bai fa'ida ta hikayar da abin yana da fa'ida wa maslahatuhu wa maslahatihi kuma kayar da abin akwai maslaha a cikinsa to fa mukhalifatuhu hina idin in ka saba mishi a wannan lokaci imma wuqu'un imma wuqu'un fi dararin to yana yiwa ka afka ne cikin abin da zai cutar da kai in kana mimma yunha anhu in ya kasance abin da ake hani domin in ka san abu yana cutarwa ka aikata shi kenan ka afka cikin mi abin da zai cutar da kai aw tafwitul li maslaha ko ko ka bar maslaha ta kubce in kana mimma yu'maru bihi in kuma abin da kuma dina domin in ka san ka ce ayi sallah kuma kai baka yi sallah ba kuma ka san sallah tana da amfani ka gamsu to kenan ka bar amfani ya mu ya kubce ba in kuma ka ce a bar shan giya kuma ka san giya tana cutar da ɗan adam tana haifar mai da matsaloli to kenan kuma ka afka cikin mi abin da cutar da kai wakilahuma malai ce dukkan waɗannan abubuwa gida biyu khilaful aqli sun saba hankali li'anna al-aqila domin mai hankali la yufawwitu ala nafsihi al-masalih bai barin amfani ya kubce mishi ko ba haka nan bane shi yasa ka ganin in ana neman duniya mutane ba su wasa saboda sun san amfani da suke samu amma neman aljanna saboda suna manta amfaninta sai ka suna wasa cikin al'amarin aljanna malam yace to kuma wala yuqi'uha fil madar mutum ba zai abkar da rayuwar cikin abin da zai cutar da ita inda yana da cikakken hankali kuma in ya sa abin da ke wa in ma an takuna da'awatuhu ilayhi ko ko ya zaman to abin da yake kira abin da yake kira zuwa gare shi la aniqtina'in ba akan gamsuwa bane bi fa'idati cewa abin yana da fa'ida wa maslahati kuma bai gamsu da cewa abin yana da maslaha mala yace to wa hadha a'zam wanga shi an mafi girma cikin al'amari li'annahu at'ama nafsahu domin ya wahalattar da kansa fi ma la yarahu mufidan ga abin da yana ganin bai da amfani wa talabbasa ya cudanyu gagga allibasu ne sutura domin in kasa sutura za ta cudanya da jikinka talabbasa ya cudanyu bi thawbin ko talabbasa ya sa sutura bi thawbin ta sutura laysa huwa min ahadihi wanda bata dace da shi ba wanda yadda abu bai da kyau shi na kamata ce bai da kyau wanda yadda abu yana da kyau shi kamata ce bai da kyau amma kai baka da tabbaci to don me zaka so yana da kyau ko bai da kyau wa idza kana qad ta'ariya'an in ko yayi kira zuwa ga abu don riya faqad gharra nafsahu ya rudi kansa wa khada'aha ya yaudari kansa li'anna amrahu domin al'amarinsa sayadmahillu zai rauni zai lalace idmahalla shine da'ufa amma ana nufi abin zai baci zai rubuci wa haluhu halin shi satankashifu za ta bayyana halin shi zai bayyana kinan قال الله تعالى الله يتي فأما الزبد كنفا شيني الزبد فيذهب جفاء ذيته أبنزا وأما ما ينفع الناس أبين ديكي أنفان المتاني فيمكث في الأرض زي تبتع تكين كسا to nan wani sai ce to ai ana zancen da'awa ne na zancen kunfa ko baka da bani na ana nufin abin da kai da'awa akan shi wanda kai baka yarda da shi ba matsayin kunfa shi bai da amfani da ta gaban sa wannan kenan irin wannan misalai na Qur'ani suna iya dokan ma'ana mai yawa sai a ce misali da a wadda an ka gina akan ilimi za ta yi amfani wadda an ka gina akan jahilci ba za ta yi amfani ba ba karbin sai a ce dukiya haram za ta yi a banza dukiya halak za ta amfani ta zai tabbata duk misalin suna iya shiga ciki wani da ya ji abin da ba shi ne sabaji ba sai ya zabar ce ba haka nuna ba ko ba haka ba ne sai an kasa suratu albakara aya ta talatin a ashirin da hudu wannan kuskure ne wagga aya tana cikin suratul ra'ad sai ai hattara wa qala sha'ir sha'ir yace mai wake thawbur riya'i suturan nan ta riya yashuffu amma tahtahu tana bayyana abinda aka karkashinta in ka sa sutura ta riya kamar ka sa sutura ce wadda asalin sutura an yi ta don mi don sutura ma jiki to amma sutura ce wadda ana ganin jikinka gaba ɗaya to bi unhwanin sata fa'idakta sai ta bihi in ka ɗauki sutura tariya kasa ga jikinka fa'in na ka'arin to kasancewa kai wato kamar baka sa sutura ba kana nan matsayin huntu ko kuma a ce kana nan zir zindir kake kana yawo ana ganinka wali ya alamar da'i mai da'awa ya sani an na ta hawunahu sakacinsa bi ta'atin lahi game da al'amarin da'a Allah laisa ka tahawuni ghairihi ba ɗaya bane da sakacin waninsa li'annahu qudwatun linnas domin shi abin koyi ne ga mutane fa matara auhu lokacin da suka gane shi mutahawinan yana sakaci saru mislahu sai su kasance tamkarsa au ashadda tahawuna minhu ko su fishi yin sakaci walidhalika shi yasa malai ce yana yiwa qad yakunu shay'ul mustahabbu abinda an mustahabbi yana iya kasancewa wajiban wajibi fi haqqin da'i a cikin haƙƙin mai da'awa wani lokaci idan tawaqqafa idan ya tsaya zuhuru sunnati wato cin nasarar sunna ko bayyana ta ala fi'lihi iyahu in sai ya aikata in dai sai kai mutane za su yi to nan ya zama wajibi akan ka ko ba ka nan bane in dai kana da ikon yi wa kadhalika kuma kama haka ne tajarru'ud da'i wato kama a ce jur'a shine kamar a ce yaji ka san abu ba haka bane ka kafe kai to kafe kan mai da'awa alama asillahi akan sabon Allah laisa katajarru ghairi ba kamar kafewar wani sana ba li'annan nasa domin su yaktadu da bihi suna koyi da shi fiha a cikin wannan fa ya tarattabu ala zalika to sai ya jerantu ma'ana sai ya haifu akan shi sabon mai da'awa ta'addudul ma'siya sai sabon ya yawaita na ga wani yayi to kinan ba wani abu da muhimmi sai washu washu yu'uha sai kuma ta yadu kenan sabon Allah sai ya yadu cikin al'umma bainal muslimi da tsakanin musulmi wa ilfihim iyaha wa ilfuhum iyaha kuma sai su saba da sabon Allah fayan qalibu nukruha urfan sai kyamata ta koma abu ne wanda an saba da shi bi sababi tajarru'i hada da'i saboda wanda mai da'awa ya nace akan sabon Allah walidhalika don wannan kad yakunu shay'ul makruhu haraman tana yiwa abu makruhi ne sai ya koma haram fi haqqid da'i a cikin haƙƙin mai da'awa idza kana fi'luhu iyahu in ya kasance aikata wanda yake mishi an gane ko yu'addi ila tiqadin nasi ibahatahu yana mayar da mutane sa tsammanin wannan abin kamar halat ne alhali ko makruhi ne fa'ala da'i ya zan wajibi akan da'i fa'ala da'i akan da'i ya tabbata amanatun thaqila amana mai nauyi wa mas'uliyatun kabira da kuma wato mas'uliya kamar a ce jagoranci ne mai girma nas'alullaha muna roƙon Allah an yu'ina na jami'an ya taimake mu gaba ɗaya alal qiyami biha mu tsayu akan da'awa alal wajhi alladhi yurdihi anna aka ta fuskar da Allah zai yarda da wannan aikin namu innahu jawadun karim Allah mai yawan kyauta ne karimin kuma Allah wato mai bada wato bai wasani mai yawa ga bayinsa a gurguje nukta ta takwas an ya kuna da'i wa ƙura ya zama to mutum ne mai mutunci fi hayatihi a cikin suturarsa kakka zo za ka da'awa ka kaba bakuma dubbai ka watsa kaga kina an yi aikin banza wa ƙaulihi da maganarsa in yi magana a gane magana ce ta da cizantaka ko da ko matashi ne wa fi'ilihi da aikinsa biduni jafa'in ba tare da jafa'i ba liyakuna ahlan littauqid dan ya zama to mutun ne wanda ya cancanta a girmama shi fala yatmau fihi almubtiluna mabadata ba za su yi tsammani akan shi ba in kana sabon bakon mu dubbai to kaga wani dan daga ma in ya biyo sai dibe kai lissa ko irin namu ne yalla ba shi taya ka wala yastakhiffuhu almukhlisuna su kuma masu tsarkakakken niyya kas su dauke shi ba komai ba su walakantar da shi domin an gane ka cikin wata kama hatta da mutumin da yake da sifa ta addini sai ce kai wanga bai dace ma in yi mu'amala da shi ba ya jiddu fi mauta iljiddi mai da'awa ya yi magana ya jajirce a lokacin jajircewa wa yamzahu sai ya yi magana ta wasa fi mauta ilmizahi a wurin da dace ya wasa shi yasa buga misalai don a yi dariya wani lokaci ana yin shi na saboda sa'on nishadi amma ka auce iyaka ya takallamu idza kana al-kalamu khairan yayi magana in magana ta fi zamantowa alkhairi wa yasmutu kuma yayi shiru idza lam yakun fil kalami khair in magana ba ta da amfani wa ila janibi wa qarihi kuma idan an ƙara akan bangaren mutuncinsa da girmansa yan bagi an yakuna wasi as-sadr ya zama to mutun ne mai yarwar karji yarwar kirji mumbasit alwaci mai sakakka huska layyinil janibi mai taushin gefe ana nufin mai saukin mu'amala ya alafun nas yana sabo da mutane wa ya alifunahu mutane suna son mu'amala da shi hatta layin faddu min hauli gasuwa ce duk wanda ya taba ka kashe kai da shi kaga shikenan babu wanda zai iya mu'amala da kai fa kam min si'ati sadrin so da yawa an ka samu yalwa kirji wa basatati wajhin da kuma wato sakin fuska walilil janibi da sauƙaƙar da al'amari da mu'amala adkhalat fi dinillahi afwajan minan nas ta samu mutane da yawa suka shiga cikin addinin Allah da haka nan ya kamata mu fahimci wata mas'ala ka a ce mai da'awa sai ya bar duk sabo sai ya aikata duk abin da shari'a ta umarce shi sannan yayi da'awa in ba haka nan babban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda da da'awa an gane ko amma dai a nisanta in kuma kuskure zo a yi kuskure kuma a gyara a ci gaba da aiki kun fahimci wannan da ke ko nan ya kamata mu dakanta saboda kuma babin ya kare insha Allah ta'ala fasali guda ne saura nan da mu dakanta abinda muka fada da mun turi da Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh